الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi barkanmu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin aliyu bin abi talib wanda yake cikin makarantar cagd a birnin da makarar jamhuriyar niger yau muna ranar laraba 23 ga watan jima'a al-akhira shekara ta 1446 hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 20 da biyar da watan goma sha biyu shekarar ta dubi da ishirin da hudu miladiya har yanzu muna cikin karatun littafin alwajiz fi aqidati salafus salih littafin da yake mana bayani dangane da aqida dangane da aqida ta magabatan kwarai darasin da ya gabata mun tsaya a daidai inda malam ya fara koro mana bayani ababen da suka keɓanci aƙida ta ahalus sunna malam ya fara mana bayani kuma ya buɗe wannan babin da wata tambaya mai mahimmanci wadda ya ce limaza aqidatu salafu salih awwalan bil ittiba awla bil ittiba menene yasa zai zamanto ita aqidar wannan ta ahalus sunna ita ce mafi cancanta da abita kuma mun fara bayani har inda muka take a daidai inda malam yake cewa wal ikhlasu lillahi ta'ala fil ibadati wa sirki fi mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wa sallam cewa asalin wannan aqida akwai ikhlasi ga Allah ta'ala cikin ibada sannan kuma a yi gaskiya cikin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a yau za mu ci gaba insha Allah a cikin wannan bayanin da malam ya koro sai dai kahin nan akwai wata faɗakarwa ko kuma jan hankali wanda idan ya cancanta mai wanda ya shahi abinda yake da alaƙa da sabuwar shekara wadda take shirin kamawa wanda malamai da dama suna yin wannan bayanin lokaci zuwa lokacin wannan ya zo takila nan da kwana biyu uku zuwa wadda ya ake ake fuskantar shiga sabuwar shekara ta miladiya wadda ita wannan shekara din na farko da ba shekarar addinin musulunci ba ce shekara ce wadda take da alaka da wani addini wanda ba musulunci ba to abinda malamai suke faɗi kullum shine bayya halatta ga mutum musulmi ko kuma musulma ya shiga cikin al'amarin wani abu wanda ya shahi idi na kafirai sawa'an wannan kafirai yahudawa ne ko kuma nasaru wanda suke addinin kiristanci kuma wajibi ne a bar wato kwaikwayonsu cikin ababen da suke yi wanda ya shahi addininsu da kuma sanin kowa ne cewa wannan shekara ta miladiya shekara ce wadda tana da alaka kai tsaye da wani abu wanda yake da yake da alaka da wannan addinin nasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a wurare da daban-daban ya hane mu akan yin koyi da wa'innan mutane wa'inda suke ahlul kitab sannan ya yi hane mu da ɗabi'antuwa da irin ɗabi'unsu hasali ma in suna da waɗansu ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi umarni ga musulmai su yi waɗansu ɗabi'u daban waɗanda suka sha bamban da nasu yana cewa khaliful yahuda wan nasara kusan saba ma yahudawa da nasaru saboda haka bayya halatta musulmi yayi taya murna ga wani kirista dangane da wannan abin da ya shayi sabuwar shekara ta kiristanci ballantana ma kuma ya yi ma ɗan uwan shi musulmi ba kallacin ya yi ma kirista barka da sabuwar shekara ba bar ma dai ko taimako bai halatta ya bashi ba ko shayi ne ko kuma al'awani ababen da suka shayi kwanoni ne wanda za su yi amfani da su a wajen wannan bikin nasu bai halatta musulmi ya bada ba saboda in yayi kamar ya ba da gudunmuwa ne cikin sabon Allah Allah kuma subhanahu wa ta'ala yana cewa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan ayi taimakekeniya akan abin da yake na tsantsar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kada ayi taimakekeniya cikin abin da yake sabo ne da kuma zunubi a ɗaya daga cikin magabata Allah madaukakin sarki ya sarki gafarta mishi Ibn al-Qayyim yayi bayani dangane da wannan inda yake cewa a cikin littafin ahkamu ahli dhimma yake cewa lalle yin murna da wani abu wanda yake da alaka da kafirai ko kuma wani abu wanda yake da alaka da addinin su yace haramun ne akan haɗuwar malamai ga waki ɗaya malamai sun yi ijma'i akan haka sai ya ce kuma daidai yake da misalin mutum ya yi ya taya su murna da ididdikansu kamar yanzu a yau 25 ga wata akwai idin kirsimeti da ake to haramun ne mutum ya taya su idi ko kuma ya taya su murna dangane da wannan ko kuma irin azumin da suke yi kamar mutum ya ce musu barka ko kuma barka da sallah haka ya shahara za ka gani mutum ko mutum yana da aboki kirista sai ce mashi barka da sallah saboda wai shi kirista ne ya yi wannan sallah ta kirsimeti sai ta shi barka da sallah sai ce yi idi ne suka yi muma mun yi sallan azumi suna taya mu murna haramun ne musulmi ya taya su murna wannan wannan shine ittifaqin malamai na addinin musulunci kuma mutum ya taya kirista murna da wannan biki daidai yake da ka taya mutum murna a lokacin da ya sujada ga abin da ya shafi gumki saboda wannan abin yana da alaka da addini bari ma ibn al-qayyim yake cewa kamar mutum ya taya wato krista murna dangane da wannan abin ya fi girman laifi a wajen Allah kuma ya fi jari kushin Allah sama da mutum ya sha giya ko kuma ya kashe rai ko kuma ma ya aikata laifi wanda yake na zina kenan da yawa daga cikin waɗanda addini bai sha masa kai ba ba su ɗauki addini a bakin komi ba za ka gani suna aukuwa cikin irin wannan sai ka ga suna aika saƙonni cikin salula whatsapp saman misali facebook da kafafe na sadarwa cewa barkamu da shekara allah ya mai mana ko kuma wani abin da ya yi kama da haka nan wanda kuma wanga ya ci karo da addinin musulunci da koyarwar shi ya cancanta a ce kowane musulmi wato ya kula da wannan sannan ya daina wannan abu wa'annan mutane ne wanda suka ce Allah yana da da mutane ne wanda suka ce annabi isa Allah ne kai kuma musulmi ka san Allah ɗaya ne Allah bashi da da bashi da uba bashi da uwa amma yau ga wani nan yana biki na murna aiwuwar wanda yake ganin Allah ne to da mina ne zaka taya shi murna kana taya shi murna ne an wato barka ina taya ka murna an aihi Allah ko kuma ya ne maganar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa akadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tasharu al-jibalu hadda an da aulir rahmani walada duwatsuna da sama kuma suke su tsatsage saboda an hudu wannan maganar mai tsananin girma yau amma musulmi ne zakkaga yana taya murna da wannan lokacin na biki in ya kewayo kai ka san musulmai suna cikin wani hali lalle ya kamata musulmi su kiyaye dangane da irin wa'annan abubuwan kuma su kula su san da cewa addinin su ya haramta musu wannan bayya halitta kuma in mutum yayi zai iya jawo mushi hushin Allah kai tsaye Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah ya kiyaye mana aqidan mu ya kare mana addinin malam yake cewa wa min huna nara ihtimaman nabi sallallahu alaihi wa sallama bi irsa'i hadhihi al-aqida yace daga nan ne za mu fahimci cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba da gudunmuwa wajen tabbatar da wannan aƙida wata da sihiha fi ƙulubi ashabin kiram kuma ya ba da gudunmuwa wajen tabbatar da wannan aƙida ya wato ya alaƙantar da ita da sahabban shi ya zamanto sun taso a cikin ɗari bisa ɗari wa tarbiyatihim alaiha dilata umrihi kuma ya tarbiyyance su da wannan aqida tsamar rayuwar shi gaba kida wa zalika min ajli bina'i rijali ala qa'idatin sulba kuma me yasa yi haka nan yayi haka ne nan dan saboda ya gina wato mazaje waɗanda su ne sahabban shi ala qa'idatin sulba akan wata ka'ida wadda take mai ƙarhin gaske وظل القرآن في مكة يتنزل ثلاثة عشر عاما malam ya ce haƙiƙa ƙur'ani ya ɗauki tsawon shekaru goma sha uku yana saukowa a makka duka wannan tsawon shekaru goma sha uku da annabi a makka annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya aiko shi a matsayin annabi bayan ya cika shekara arba'in daidai sai allah ya aiko shi annabi manzo sannan ya yi shekara sha uku a makka bayan wannan shekaru yana da'awa shi zai ba da shekara arba'in ga sha uku kenan sai baka hamsin da uku har annabi ya kai shekara hamsin da uku yana makka yana da'awa daga nan ne sai ya kaure koma madina ya cika shekaru goma a madina shi zai baka sattin da uku shine shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a duniya to duka wannan shekarun sha uku da annabi yana kira malam yace ya tahaddathu an qadiyatin wahida la tadiyya alqur'ani duka ayoyin da suka sabko a maka tsawon shekara sha uku in suka zo ba abin da suke bayani face al'amarin tauhidi an ibudullah wa ijtanibu tawut abota ta ma Allah ne suka ci gumaka abota ta ma Allah shi kadai ka hada shi da komai a cikin bauta wanda wanga shi zai nuna maka cewa lalle tauhidi yana da matukar muhimmanci a cikin addini abin da bashi da muhimmanci ba zai yiwu ba a ce an ɗauki tsawon shekara da shekaru ana ta maimaita shi duk abin da zai zo akan shi ake magana wanda kuma wanda yana ƙara nuna maka cewa ne lalle aƙida ta addinin musulunci in mutum ya rasa ta lalle ya rasa babban abu a cikin addinin shi ya rasa babban shigo malam yace ala wa hiya qadiyatu aqida abinda wannan addinin wannan qur'ani yake magana akai tsawon shekara 13 shine al'amarin aqida wat tahdhiru min ash-shirki bi anwa'ihi kuma yana magana akan tsoratarwa dangane da shirka da Allah da dukkan nau'o'in shi shirka da Allah nau'i nau'i ce kala kala ce to duka shirka da Allah abun gudu ne babu ɗaya wadda take abin so wa min ajliha kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi makkah la yad'u illa ilaiha saboda haka ne malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon rayuwar shi da yi a makka bayya kira a komi face zuwa ga aqida wa yurabbi ashabahu alaiha kuma yana tarbiyyantar da sahabban shi akan ta li'anna al-ghayata al-uzma min khalqi al-jinni wal-ins malam ya ce saboda manufa mafi girma wadda a dalilin ta ne Allah ya halicci aljannu kuma ya halicci mutane a yanzu malam zai gaya mana menene yasa aka halicci aljannu da mutane wa min irsali rusul kuma aka aiko manzanni menene manuwar da ta sa aka aiko manzanni wa inzalil kutub kuma aka aiko aka sabkar da littattafai daga sama Allah ya tura littattafai irin su alkur'ani a taura injila da sauransu menene manhaj da ta sa aka yi wannan malam yace hiya tauhidullahi jalla wa ala fil ibada duka wa'annan ababan an yi su ne diddan saboda a kade ta Allah subhanahu wataala a cikin a cikin ibada a bautata mashi shi kadai haƙƙin shi ne a bautata mashi kuma in za a bautata mashi ka a hada shi da koyo so da yawa malamai in suka zo wannan bayanin sukan ce mutum ɗan adam yana gudun shirka baya so a haɗa shi da komi so da yawa wanda ya armi mata dama mata ba a magana kishi a wajensu wanda ya armi mata baya so a ce matar shi ta haɗa shi da wani tana son su su biyu ai ba zai yi ba sai ga mutum ya daji da jijiyoyin wuya ko kuma ya ce ta ke jiki ma na sake ki sake uku sai ki je ki ƙarata da ke da shi to idan har mutum ɗan adam bayya so a haɗa shi da mata wadda ita mata ba a halicce ta don shi shi kaɗai ba misali saboda wataƙila zai iya mutuwa ta ƙara wani armi wataƙila allah zai kawo abu su rabu ta armi wani amma mutum zai tada jujuyoyin wuya wani yana son ta nema kafin su yi armi in yi ganta don zai jiran shi ya ɓace ba ta zama tashin ba fa bayya so zai ji ba daɗi to yaya kuma allah subhanahu wataala da haƙƙin shi ne abota ta mashi kuma ka ɗauko wani haƙƙi na shi ka ba wani yau ko haƙƙin ka ne aka ɗauka aka ba wani za ka ta da jijiyoyin wuya ballantana haƙƙin mahalicin da ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu kina Allah subhanahu wata'ala bayya dacewa a haɗa shi da wani abu a cikin bauta Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani ke cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun malam yace Allah ya faɗi wannan ayin ne dan ya gaya maka manufar da ta sa aka halicci aljani da mutum Allah ya Allah ya halicci aljani da mutum yace illa liya'budun face dan su bauta mai kenan wannan ita ce manufa ta halittar mutum da aljani malam yace wa min huna yajibu ala jami'i du'ati al-islam an yad'u awwalan malam yace ya dace daga nan mu fahimci cewa dukkanin waɗanda suke kira zuwa ga addinin musulunci masu wa'azi masu da'awa ya dace ya wajaba a gare su su yi kira a farko wa qabla kulli shay kuma kafin su fara kira ga komi su yi kira ila islahi aqidatul musulmi zuwa ga gyaran aqida wadda take ta musulmai kenan masu da'awa masu wa'azi abinda ake so kullum su fara yi shine su yi kira zuwa ga aƙida a fara gyara aƙidan mutane kafin ma su san yadda za su yi bauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az bin jabal zuwa ga yaman lokacin da ya tura shi ya ba shi wa'insu mission ya ce in ka ga abin da za ka yi a wurinsu mutane ne ahalil kitab ma abota littafi suna kan addinin yahudanci da nasaranci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma mu'az in ka tahi awwalu ma tad'uhum ilayhi an ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a abinda zaka fara kiran su in ka ji Allah ya kai mu'az shine su bautata ma Allah shi kadai kada su hada shi da komai a cikin bauta wannan shine tauhidi kaga annabi ya tura mu'az bai ce da ka tahi sun shiga musulunci kawai koya musu sallah a su fara kadai ta Allah yau in mutum yazo zai shiga musulunci ka hanyar shiga musulunci mai ake washe kalmar shahada kalmar shahada ne yana cikin ta tsantsar tauhidi ne ba abin mabuta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sannan annabi Muhammadu manzon Allah kenan tauhidi shine abin da ake kira a farko Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata ayar ta daban wadda take cikin suratul nahl yake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut Allah subhanahu wata'ala ce haƙiƙa mun aika a cikin kowace al'umma manzo babu wata al'umma daga cikin al'ummomi waɗanda suka gabata face Allah ya aika musu manzo me yasa Allah yake tura manzanni dan ya tabbatar da hujja dan ka aje lahira Allah yazo zai kona mutum mutum ya ce shi Allah bai aiko mishi ba dan aiki Allah ya aika dan aiki ga kowace al'umma sannan aka rihi risala da aikon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka aiko shi zuwa ga mutane baki ɗaya aljannunsu da mutanensu an aiko shi garin duniya baki ɗaya aljannu da mutane sauran annabawa da manzanni ana aika su ne zuwa ga wasu jama'a ala sabilil misal a ce misali wannan annabi a tura shi zuwa ga Niger wannan aika shi Maroc haka Allah ya rinda tura manzanni wasu kuma aika su zuwa ga wasu kabilu daban-daban amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya turo shi ga duniya ga baki daya kuma mutane su da aljannunsu to Allah ya ce duka manzannin da muke aikawa muna umurtar su da miye ne ani ibudullaha wajtanibu tagut abauta ta ma Allah shi kadai babu abokin tarayya wajtanibu tagut sannan kuma a nisanci tagut at-tagut sune gumaka duk abin da za a bauta ta ma ba Allah ba yana amsa sunan tagut kenan Allah subhanahu wata'ala kaɗaita shi ake cikin bauta ba a haɗa shi da kwai malam ya ci gaba da bayani yake cewa wa tarji'u ahammiyatu dirasati aqidati salafi salih ila ahammiyati tabyin al-aqidati an-nabawiyya malam yace muhimmancin koyan aqida ta magabatan kwarai yana komawa ne zuwa ga muhimmancin bayyana aqida ta annabi ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita aqida magabatan kwarai ita ce dai aƙida ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ya ce wa suratul amalil jadi fi sabili al'aurati bil muslimina ilaiha yace kuma wani falle ne wanda yake nuna wato ko tafarkin komowar musulmai zuwa gare ta ita wannan aƙida ta annabta kamar wani bayani da za a yaye ya haska musu yadda za su yi su koma zuwa ga wannan aƙida ɗin wa takhlisihim min dalalatil firaq sannan kuma a kubutar da su daga ɓace-ɓace wanda yake na sauran firƙoƙi wa bida'iha da ƙirƙira-ƙirƙiran wa'innan firƙoƙin waqti lafil jama'at a tseratar da su daga saɓanin jama'u wa ahwa'ihim da sarransu wa tafarruqihim da rabe-rabensu wa tahazzubihim da kuma gungu-gungu da suka haɗu suka yi a darasin da ya gabata mun yi bayanin gungu-gungu da rarrabuwan al'umma har ma mun faɗi wasu daga cikin firqul ahwa wa dalal wanda muka ambace su irin su al-khawarij irin su al-murji'a irin su ash-shi'a irin su wannan al-ahwa al-murji'a al-khawarij al-murji'a ash-shi'a da kuma mi al-jahmiyya da kuma al-jahmiyya sai darasin da yace duka mun yi bayanin su wa'annan kaɗan ne daga cikin firaqil ahwa to ana so su musulmai su kubuta daga wa'annan firaqin su komo kan ingantacciya aqida tatacciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai malin yace fil aqidatu ala manhaji salaf salih ita aqida akan tafarkin magabatan kwarai laha mumayyizatun wa khasa'is tana da ababen da take banta da su kuma ta samu ɗaukaka akan sauran aƙidu ne faridatun ita in ta musamman ce tubayyuna qimataha wadda take bayyana ƙimarta da darajarta wa darurat tamasuk biha sannan kuma tana nuna lalle lalle ya cancanta a yi riko da ita wal amala bi ahkamiha kuma ayi aiki da hukumce hukumcen da ta zo da shi wa min ahammiha daga cikin wa'innan ababen da take banta da shi su ne zama da zai fara zano mana dama mun faɗa unwanin wannan maudu'in shine malam zai mana bayani dangane da abin da aƙida ahalus sunna wal jama'a take banta da su ita kadai in ba kuma ce ba a darasin bayan mun yi bayani ahalus sunna wal jama'a yanda su suka ke banta da sauran mutane to yanzu malam zai gaya mana wa'ansu abubuwa guda bakwai wanda yake bambanta aƙidar ahalus sunna da sauran aƙidu ya ce wa min ahammiha daga cikinsu awwalan na farko salamatu masdarin talaqi salamatu masdarin talaqi wato maɓuɓɓugar da ake ciro ita aƙidai salimatu tattacciya ce ingantacciya ba ta da ƙura tare da ita ahalus sunna wal jama'a daga ina suke ciro aƙidar su daga alkitabu wa sunna shi kuma alƙur'ani kowa ya yarda da shi kuma ya san ba shi da kura ballantana gurbata a tare da shi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya a rubuce take malamai sun yi aiki sun tace sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ahlus sunna daga nan suke cirowa kenan kaga inda suka ciro aqida su guri ne wanda yake da tsarki kuma hanyar shi ingantacciya hanyar ce malam yace lahamu mayizatun malam yace innaha mustaqatun min an-nab'i as-safi aqidar ahlus sunna wal jama'a an ciro ta ne daga maɓuga wadda take tatacciya alkitabu wa sunna wa ijma'i salafus salih shine alkitabu alqur'anin Allah subhanahu wata'ala wa sunna da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'u salafus salih sannan kuma da ijma'i na magabatan kwarai menene ijma'i shine abinda al'umma musulmai suka haɗu akan shi suka ce lalle wannan an haɗu akan shi ba wanda ya saba to lalle su ahlus sunna suna ciro aqida su daga nan ne wa man tabi'ahum bi ihsanin min al ulama al mujtahidin al alam sannan kuma da wanda suka biyo bayan magabatan kwarai daga cikin malamai masu kokari wanda suke al a'lam sune tauraro wanda suke abin yabo abin ambato shahararru kenan wa hiya ittiba'u tariqatihim ita ce dai bin tafarkin wa'annan mutanen bin hanyarsu wa manhajuhum da tafarkinsu wa fahimihim fi dini da kuma fahimtar su a cikin addini wannan shine na farko ni malam yake so ya faɗi mana anan abin da yake so ya ce mana anan shine ita aqidar salafus salih aqida ce wanda aka ciro ta daga wato mabubbuga tatacciya kowa da kake ganin a duniya yana yin wani abin shi to yana da asali za ka gani sauran aƙidu daga ina ka ciro shi sai ka ji ana danganta ta ga wani misali aƙila ta ƙadiriya ‘yan ɗariƙar ƙadiriya sai ka yi sun ce su ‘yan ɗariƙa ne amma ta ƙadiriya to wannan ai aƙida ce ko aƙida ce daga yana suka ɗauko ta sai ka yi sun ce suna tiƙewa ne zuwa ga sidi abdulkadir abdulkadir jelani to kaga anan sun tiƙe zuwa ga zuwa ga wani daga cikin magabata ɗariƙa ta tijaniya sai kai sun ce suna taƙewa ne zuwa ga shewa a tijani ɗariƙa ta faira sai kai sun ce suna taƙewa ne zuwa ga shehu ibrahim inyas ma'ana kowa dai akwai inda yake taƙiya su ahalis sunna wal jama'a yace maka su wannan aƙida tasu mustaqatun minan nabi isafi inda suka ci bugo ta wuri ne mabubuga ce wadda take tatacciya bata da kura saboda an turo daga alkitabu wa sunna wa ijma'ul umma qur'ani magana Allah sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ijma'in malamai wanda kuma ita wannan tafi kowace hanya da kowace aqida karfin hujja da inda aka ciro ta saboda wanda ya ciro abu daga qur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka hada shi ba daga wanda ya ciro daga wasu wanda suka zo bayan mai duk wanda za a ciro aqida daga wajen shi bai kai ba alqur'ani bai kai ba kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantattun hadisin shi to kun ga anan malam yace aqidar ta ahlus sunna ta bambanta da sauran aqidu a wannan bangaren wannan na farko kenan na biyu yace thaniyan ittisalu sanadiha billahi ta'ala wa rasuli na biyu yace sanadinta yana haduwa ne kai tsaye da Allah da manzon shi menene sanadi yana yana da kyau mu san sanadi kafin mu bayanin wannan sanadi shi ne duk abin da kake yi a tambaye ka a ina ka samu shi silsilat sam daga wannan zuwa wannan zuwa wannan zuwa wannan har a ta inda ka samu abu misali galibi irin silsila wadda zan ba da misalin ta fahimta sai mu ambaci silsila ta sarauta galibi sarakuna sai ka ya ce ya gada daga baban shi baban shi daga kakan shi kakan shi daga kakan baban shi har a tai sai ka ya zana maka mutum sun kai goma sha sai ce su sun gaji abin ne wannan ya doka ya ba wannan wannan doka ya ba wannan har ya iso gare shi to ita kuma silsila sanadi na addini shi kuma ba gadon shi ne ake ba a wannan ne ya karanta ya koya ma wannan wannan shi ma ya koya ma wannan har ya iso gare wannan shine sanadi misali yanzu muna yin addinin musulunci muna karanta alkur'ani muna karanta hadisan annabi ya mu ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya ga annabi a cikin mu a yaushe annabi ya faɗi muna nan ba mu nan yahudi amma abin ya iso gare mu me yasa saboda malamai sun bibi sanadin sun gano sanadi ne ingantacce musamman sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita aka yi ma wannan aiki dama shi alkur'ani tatacce annabi sallallahu alaihi wasallam shi malaika jibril qur'ani daga Allah yake sai ya ba malaika jibril sako shi kuma aka washi sako ya zo wurin annabi annabi shi kuma sai koya masa habbai ku dubi wata silsila daga Allah zuwa malaika jibril daga malaika jibril zuwa annabi daga annabi zuwa sahabban shi su kuma sahabbai daga gurin su zuwa tabi'ai tabi'ai suka koya ma tabi'ut tabi'ina haka nan abun yake wannan shine sanad duk abin da koya yana da asali in aka bibiya daga wani zuwa wani zuwa Allah daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sanad to shine anan balan yace ittisalu sanadiha billahi ta'ala wa rasuli aqidar ahlus sunna tana da sanadi mai kwari zuwa ga Allah da kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hiya tarbutu almuslimu mubasharatan billahi ta'ala wa rasuli saboda ita tana alakanta musulmi kai tsaye ga Allah da kuma manzon shi wa bi hubbihima wa bi ta'zim wa ta'zimihima sannan tana alakanta musulmi da son Allah da manzon shi da girmama Allah da manzon shi wa adami taqaddumi baina yadayhima sannan kuma tana hana musulmi ya shiga gaban Allah da manzon shi yayi gaban kanshi kowane abu kowane abu na addini al'amarin musulunci ta so musulmi bayya shiga gaba da kanshi tsayawa yake jira mai Allah ya ce akan haka na sannan yi ba zai yi ba gaban kan shi ta kwana misali Allah ya ce a yi sallah suka ce to shikenan ku zo mu sallah ya kama mutane sallah azhar raka'a 36 sallama daya suka ce to ai Allah ya ce ai sallah mun sallah kaga wannan kai taqaddum bai da dillahi wa rasul da Allah ya ce ai sallah sai ka jira ka yi ya ce a mushi kayan shi shine ya ce ai dole shi zai wadi yanda za a yi ta ba kai ba to wannan aqida ta ahlus sunna jama'a tana karantar da masu ita kada su shiga gaban Allah da manzon shi sannan ya ce zalika li'anna man ba'aha abin da yasa aka ce haka nan saboda mabubbugar wannan aqida qala Allah qala rasulu mabubbugar ta shine Allah ya ce annabi ya ce aqida ta ahlus sunna wannan shine masdar kinta Allah ya ce annabi ya ce in ba wannan ba to ka jira sai mu duba magani me Allah ya ce babu me annabi ya ce babu rike abin kaman wasu wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a sai ya ce ba'idan an tala'ubil hawa wa shahwat ta yi nisa a su dangane da wasannin san rai ko kuma shubuhohi wanda ake jiwa mu mutane a yau Allah ya kama wata duniya da zamanin da ake jiwa musulmai shubuhohi da dama musamman a social media in kana kallon waɗanda suke magana akan addini za ka dinga ganin shubuhohi kala kala sai ka ji an waɗo ta magana kai kanka abin ya ɗarme ma kai ka rasa ya ne ma za ka yi to a aƙida ahlus sunna ba ta da wannan shubuhohi ita a leƙe take kuma a bayyana take in mutum ya bi ta ba za a wani rikita mashi kwakwalwa da tunani ba sai ce wa khaliyatan min ta'athur bil mu'aththirat al ajnabiyya aqidar ahlus sunna wal jamaa ta kubuta da cakuduwa ko kuma tasirantuwa da tasirance tasirance na turawan yamma yanzu akwai aqidun da yau sun sa aƙidun turawan yamma a cikin aƙidunsu kamar misali falsafa da mantiki da al'aqlaniya su ne da 'yan mantiki menene 'yan falsafa 'yan falsafa shi ne za ka gani a kullum suna kawo mawkifi da naƙidin shi mawkifi da naƙidin shi kahin su hudu abin ga natija a cikin abu yanzu misali haka ce akwai allah a falsafance falsafa mai kwari to ya an kawo naqid ya ce to kuma babu Allah sannan da ƙarshe ya atai natiya da kuma kaga wanda ya saba mata farkin aqida ta magabatan kwarai falsafa ba ta da guri a cikin addini alqur'ani da sunna falsafa daban alqur'ani da sunna daban aqidar musulunci daban falsafa daban haka nan kuma المنطق علم المنطق سنة أصحاب الكلام العقلانيين وإن su suna sa ƙwaƙwalwarsu ne su yi tunani ko da nasi ya zo mun yi bayanin su satin da ya wuce in Allah ya faɗi abu ba za su amsa ba sai sun sa tunani wani mu da Allah ya mana tunani bari mu auna magani ya kamata bai kamata ba bari mu kore a yau a cikin musulmai akwai masu irin wannan aƙida sun sanya wa'innan ababen a cikin aƙidunsu tasirat al-gharbiyya sai gani a ai inda aka ci gaba ba a haka nan wai shi yanzu kallon inda aka ci gaba yake sai ka ga in ka tambaye shi ina ne aka ci gaban sai ce maka France ko Amurka shi a tunanin shi nan ne aka ci gaba kuma wai so yake ala dole sai ya sayo irin abin da suke da su a cikin rayuwarsu a cikin addinin shi shi na musulunci ina Amurka da Faransa ina addinin musulunci basu da alaka basu da alaka ko musu kala zarrata kenan malam yace aqidar ahlus sunna ta nisanta da irin wa'annan abubuwa wannan abin shine yasa zaka gani in aka kawo nassi sai mutum ya kore da kwakwalwar shi sai ka ji mutum yana cin mutunci ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma in mutum bai kula ba wannan abin zai iya kai shi ga kafirci yanzu misali akwai hadisai da aka rawaito wanda ake ji wa mutane shubha sai a sa su yi tunani da kwakwalwarsu misali hadisin hazaifata bin al-yaman Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba da fi su bata ta kauri annabi sallallahu alaihi wa wata rana ya ya yayi bawali anan wajen wani inda wasu jama'a suke ajiye shararsu sai ya yi bawali a tsaye hadisi ne wanda ya kace cikuce a cikin al'umma mene ne kace cikucen shine an yi amfani da hankali sai ka ji mutum ya ce a ya za a ce annabi ya yi wannan abin saboda shi yanzu kwakwallo shi ta ba shi wai wanda abin ba zai yi ba a ce an yi shi bayan kuma ilimi ya tabbatar da haka sahabbai alkur'ani ya ce adalai ne wanda ya rawaito abin sahabi ne hasali ma wanda ya rawaito hadisin shine sahibu sirrin rasul sallallahu alaihi wasallam duk wani sirrin da annabi ke so ya da sahabbai shi yake kirawo shine rawaito hadisin amma sai ka je mutum ya ce kai wurgi da wannan hadisin hadisi ne musan da cewa magana annabi ce kuma magana annabi magana Allah ce saboda wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha amma sai ka gani a wani lokutan wani ya gudu wake ya ce ai wurgi da wannan hadisin ka rike shi to hadisi ya inganta kai kuma ka ce ai wurgi da shi daidai yake da annabi yayi magana ka wato ka ce kai ku yi ku yi wurgi da magana wannan mutum wannan abin ba zai iya kai mutum ga kafirci ba zai iya kai shi ga kafirci kai tsaye Allah madaukakin sarki ya kare kenan yace aqida ahlus sunna tani santa da wannan sai yace falaysa illa alkitabu wa sunnatu wa ijma'ul umma babu komai cikin aƙida su face littafi shine alqur'ani wa sunna da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai wa ijma'ul umma da kuma abinda malumai al'umma da baki dai magabata suka yi haduwa akan shi thalitha malam yace na uku shi'aruha at-taslimu tam lillahi ta'ala wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam malam yace alamarta ita wannan aqida ta ahlus sunna inda zaka ka gane ta shine at-taslimu tam me kauya ga baki daya ka cokan lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma manzon Allah shine duk lokacin da Allah ya zo da bayani a Qur'ani duk lokacin da Annabi ya zo da bayani a hadisi za su me kauya su ce sun amsa kuma sun tabba qalu sami'na wa ata'na shine mun ji kuma mun bi wannan shine shi'ar kinsu ita ce alama aqida ahlus sunnah jama'a yace innaha taqumu ala taslimi tam ita wannan aqida ta tsayu ne akan me kauya cikakke lillahi ta'ala ga Allah madaukaki wani rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghiratin wa kabira a cikin kowane karamin abu kuma da kowane babba wa ala tasdiq aljaza kuma ta tsayu ne akan gaskatawa cikakka wal iqrar kamil da kuma yarda cikakkiya bi hukumihi ma da hukumcin da Allah da mazan shi suka yi babu jayayya babu cece kuce sannan kuma babu taraddudi wajen amsa ba dai Allah ne hukuncin ba an karba annabi ne hukuncin an karba li'anna al-imana bil ghaibi asasuhu at-taslimu lillahi ta'ala wa rasulihi malin yake saboda shi imani da gaibi a abin da yake karfafa shi abin da yake rike shi ya tsaya shi ne mai ƙauya ga Allah ta'ala da manzan shi fi amri ma wa nahayi ma a cikin abin da suka yi umarni da kuma abin da suka yi nahayi na nahayi a nan malam yana so ya ce mana ahlus sunna wal jama'a aqidar su shine in Allah da manzan shi suka ajiye hukunci to babu yanda za a yi su ƙetare wannan hukuncin a aƙidarsu ba zai yi baka su ƙetare wannan abu saboda in ka ƙetare wannan abin daidai ke da ƙetare umarnin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abu ba za su yi jayayya ba to yanzu bayan da za a yi a ɗanyi dabara daga nan nake so in yi wani jan hankali shi ma wanda watakila zai iya shiga cikin wannan babin jan hankalin menene ne shine a wani lokaci zaka gani a cikin mutane a lokacin da wani abu ya taso wanda addini ya yi hani a kan shi Allah da manzon shi sun hana yana nema ya shahara a cikin bakunan mutane sai kaga mutum ya buɗe bakin shi ya ce a da Allah babu wani hadisi mai ɗan rauni rauni a ɗan leƙo mana wani hadisi mai ɗan rauni rauni mana mai abinmu mutane me samu al'umma hadisi mai rauni shine hadisin da aka danganta shi da annabi aka ce annabi ya waɗi malamai da suka yi bincike suka gano akwai matsala tattare da wannan hadisin ba lalle bai sami inganci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisi mai rauni amma yau a cikin al'amarin addini ka ringa neman hadisi mai rauni wani hadisin da yake da rauni ƙarya ce ko to kuma ka kirkira aka danganta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau ita ce kake nema a matsayin na musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mushi ƙarya ya nemi ko mashi a gidan wuta shi wanda ya hadisin mai raunin wanda yake ya kirkira shi ne ya danganta shi ga annabi annabi ya ce wuta ce makomashi kai irin wannan hadisin kake nema don ka aikata abu wanda Allah ya hana da manzan shi wace irin zuciya mutane gare su wani irin tunani mutane gare su lalle waɗanda suke wannan abun su kula kuma su lura ba ƙaramin ɓanna ba ne suke yi wa kansu sannan kuma radda za a tada alƙiyama shin mutum yana tunanin a irin wannan maganar da yake waɗi yana tunanin haɗuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka haɗu da annabi a lokacin da kake rayuwarka ta duniya kuma ma kake a gaya maka hadisin shi kuma wai mai rauni ka ɗauki abin a izgili da kuma musulmi izgili da Allah da manzon shi yana iya kai mutum ga kafirci malamai suna tabbatar da cewa wanda ya izgili da Allah da manzon shi ya fita daga cikin musulunci qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ce la ta'tabiru kad kafartum ba'da imanikum ka gaya musu da Allah da manzon shi da ayoyin shi ne kuke yin izgili Allah ce la ta'taziru kada ku nemi wani hamzari kad kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan imanin da kuka yi lalle ya cancanta musulmi su kula wanda yake da wannan ɗabi'a ya tuban ma Allah ya daina ya fasa sannan kuma ya yi istighfari akan wanda ya na baya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu sai malam yace na hudu alwuduhu wal bayan was suhulatu wat taysir aqidar ahlus sunna alwuduh a bayyana take a bayyana take kamar rana wal bayan sannan kuma tana kumshe da bayanin da zai sa a fahimce ta sai ce kuma wasu hulatu sannan kuma gata da an tsassauki wata yisir sannan kuma tana da sauƙaƙawa ga waɗanda suke da ita gata a bayyane kuma gata da sauƙi saɓanin sauran aƙidu wataƙila ka samu wani abubuwa waɗanda abubuwa waɗanda suke da wahala a ciki saboda za ka samu yanzu akwai wa'insu aƙidu inda in mutum ya shige su akwai abubuwan da za a ranga ɗora mashi dole su yayi su in bai yi su ba to ya yi sako a cikin aƙida a ce a kullum sai ka yi abu adadi ka za misali ko kuma a ƙarshen kowane wata uku ko kuma a shekara sai ka shiga wani wuri ka keɓanta ka yi wani abu wanda allah ma'azar allah bai amin sultan yanzu misali ku duba ku ga irin abin da yan wannan suke yan shi'a suke yi a lokacin tasuwa in yazo a lokacin ashura ai za ku gani su samar da yanzu sosiyo ka rubuta in allah ya sa kawo ta yanzu a saman youtube in baka taba gani ba ka rubuta ashura ka gani abin da za su waka za a gani su suna yayyanka jikinsu da wuka wani kuma yana tabugon jikin shi yana mara jikin shi fuskar shi ta kumbura wani kuma ya ɗauko bulala ya dinga zane kanshi a aƙida su wai in wannan ranar ta zo ranar ashura dole ne sai an yi haka nan dan me wai nuna baƙin ciki ne ga mutuwar sayyidina Hussein nuna baƙin ciki zai sa kama kanka illa wala tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ta kada ku kai kanku zuwa ga halaka amma su yanzu ga sun kai kansu zuwa ga halaka kuma a wurin su aƙida ne kaga wannan akwai tsanani kai inda ya za ka zo ka wudda jini ka sa makanka jini ka yi yanka jikinka wannan ya akwai tsanani to a ƙida ahalu suna babu tsanani a cikinta wasaƙiyya ne dama Allah ya faɗa yake cewa ka zane ka ja'alna ku ummatan wasaƙan haka muka sanya ku al'umma da take madaidaiciya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha ad-din yusrun lalle wannan addini sauƙi gare shi babu tsawala a cikin addinin musulunci yana da sauƙi yana da sauƙi sama da yadda mutane suke dokar shi Allah madaukakin sarki mana tawfiq sai malam yace fala labsa fihi a cikin addini babu wani boyayyen abu babu wani abu da aka boye wanda zaka ce ba a bayyana maka duk abin da ya shayi hukunci Allah ya yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cikin ya muku addini malamai suka ce wannan ita ce aya ta karshe wadda ta shayi hukunci wadda ta sako a Qur'ani mai girma duk wani hukunci na addini Allah ya yi bayanin shi a cikin alkurani da kuma harshen annabi shi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wala bumud albatta a cikin wannan aqidai babu wani abu wanda yake shige ma mutun kai akwai wani abu da yake shige mutun kai a cikin aqida ahlus sunna wal jamaa wanda za a ce a a a yanzu ba za ka gane ba sai ka kai martaba kaza akwai aqidun da martaba martaba ce in kana martaba ta farko ba za ka iya sanin abin da yake cikin martaba ta biyu ba in kana cikin martaba ta biyu baka iya sanin abin da ke cikin martaba ta uku sai a ce maka a'a kai yanzu baka kai ba matsayin kaza yi ka kai matsayin kaza ta kwana ka gane abin da ake yi a goyi kaza a aqida ahlus sunna babu wannan da babba da yaro duk ɗaya ne yaro zai gane babba zai gane saboda babu wani kashe-kashe da aka mata martaba ta farko ko ta biyu duk abin da babba ya waɗi shine za a gaya ma yaro abin da yaro ya waɗi shine dai babban ya waɗi ba wani bambanci kuma ya ce wala ta'awuda babu cin karo da juna a addinin ahlus sunna wal jamaa sabanin sauran aqidun da zaka ga ana cin karo da juna a addinin ahlus sunna babu cin karo da juna wa hiya ba'idatun an at-ta'qid sannan kuma nesa take ita addinin ahlus sunna an at-ta'qid dangance da duk wani daurin kai wa tahrifin nusus nesa take da sauya akalan nasoshin Annabi sallallahu alaihi wasallam da na Allah subhanahu wataala saboda akwai aƙidun da suka sassauya nasoshi kamar aƙidan yahudawa da nasaru yanzu ka duba ga yau nasaru littayin mu a shari'a mun san da cewa nasaru suna aiki da injila ne shine Allah ya sauko al-injil amma yau ka duba gani nasaru wannan bibil kinsu wajen kala nawa manya-manyan wajen kala uku wannan su ne manya-manya to yanzu Allah subhanahu wataala yanzu la kala uku ya sabko a kuma abin mawaki in ka duba wannan uku abin da yake cikin wannan ba shi yake cikin wannan abin da yake cikin ɗayan ba shi yake cikin biyu ne wato kuma duka sun ce shi ne aka wa annabi isa to wannan ne na gaskiya a ciki shi ne akwai tahrif a cikinsu akwai ayoyi na suke cikin injilan hakikani sai dai an juya musu akala an sauya ma'anonin da suke ciki wannan kuma dogon tarihi ne wanda ke da alaka da coci-coci waɗanda suka yi rayuwa tun a shekarun farko wanda su ne suka jujjuya suka cire abin da suke cirewa suka sa abin da suka ga dama to malam yace aqidan ahlus sunna babu tahrifi a cikin ta yanda aka dauko ta daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam haka take a yau saɓanin sauran aƙidu ya ce kuma fa'alfazu hawa da hatun lafizanta wato wa da hatun sauƙi gare su kuma a bayyana suke ba su ɓoyi ba ga kowa kowa yana iya ganin su saɓanin sauran aƙidu da za ka gani akwai lafizza wadda ba a bayyana su akwai durus lil hawas akwai wasu keɓantattu wanda su ne kaɗai za a gaya ma wa'ansu lafizza ya ishe mu misali a yau muna fama da 'yan hakika a duniyan mannan tamu 'yan hakika su ne wanda suke cewa komi Allah ne su 'yan hakika a gurinsu komi Allah ne in ka zo kuna magana da shi sai ce maka kai ma Allah ne sai ya nuna wannan kujerar ce wannan kujerar Allah ce wal iyazu billah kuma suka ce su 'yan ɗariƙar tijaniya ne to kaga ai AI tambaya ko inda diga tijaniya na ka samu wannan aqida to abin mamaki shine su yan dariƙar tijaniya sun ce su yan hakika ba cikin su suke ba su kuma yan hakika sun ce a'a mu yan dariƙar tijaniya ne to ya za a hu da gaskiya wake da gaskiya cikin su a wai da aka bincika shine wai a dariƙar tijaniya akwai martaba martaba su wannan martabar ta komi Allah ce in baka kai kololuwa ba ciki ba a gaya ma ita saboda in an gaya ma kana karami wuta za ka yi sai ka kai boss a ciki ya gaya ma to yanzu kai ka zo matsayin da kawai komi Allah ne shikenan ai martaba martaba ce an sa maka aqida mara kyau tun kana karami da kadan kadan kana ƙara fasi ana ƙara ma kana fasi ana ƙara in ka kololuwa inda baka iya wuta ya ce ma to yanzu komi Allah ne kuma sai ka yarda to haka nan ne suke kaiwa ga kashafi daga cikin aƙidarsu menene kashafi wai in ka kai martaba ta mukashafa suka ce Allah zai maka mukashafa duk abin da ka hango zai iya wawa daidai yake da wahayin da Allah yake ma annabawa Allah zai iya maka magana Allah ya maka magana ya ce ‘yan na magarin sun yi kaza ka musu wazi sai ga mutum ya zo ya zama na haska kamar ce Allah ya wani mukashafa inda magaran tuni gayya ya kamata ku kaza Allah ne wani mukashafa a aqida ahli sunna babu wannan babu wannan sai ce a wa tahrif an-nusus fa alfazu wa wajihat yaji taskunu ilayha an-nafs salima duk wani rai wanda yake lahiyayyen rai in ya ji aƙida ahalus sunna wal jama'a zai ji ta shigaran shi zai ji hankalin shi ya kwanta da ita sai dai in hankalin nashi ya kwanta in sai ya murde da gangan sai ya kibi kamar yadda wani ke cewa ka wallahi ahalus sunna ahalus sunna nan gaskiya gare su to amma kuma su in ka bi su komai yasa ce ma haramun to kashi wanda ya gano gaskiya amma so yake murde zace shi ba alusin da suke cewa haram ba ga alusin da suke ce maka abu haramun ne da Allah ne mutu da manzon shi dan daga can suke daukowa zai ce maka haramun ne sai ce maka saboda Allah ya ce kaza zai ce maka haramun ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba su suke haramta da kansu ba to kuma mallan yake cewa mu'taqiduha murtahul bal shi kuma yanzu nan ya ce wanda ya ji aqidatu ahlus sunna zai ji zuciyar shi ta kwanta da ita to shi kuma wanda yake da aqidan ahlus sunna jama'a yawa balin yace murtahul bal hankalin shi a kwance ki dan Allah da annabi tambaya ce wannan a cikin al'umma ka duba da kyau cikin wanda suke da aqidu daban daban sannan kuma ka dubi ahlus sunna da Allah waye yake da yake da nutsuwa ta addini a cikin su da ka kalla ahlus sunna ka san alis yake bayan ga maka ba sabanin wanda ba ahlus sunna ta kila ka ganshi za ka ganshi a furgice furgice haka shi kadai kamar zai tashi sama sai malam yake cewa kuma mutma'innun nafsi ba'idun an shukur shi wanda yake da aqida ta ahlus sunnah jama'a zaka gane shi yana da wato nutsuwa ta zuciya ya nisanta da shakku babu shi babu shakku yanzu akwai wanda yake da aqida wanda ba ta ahlus sunna ba sai kaga yana shakka wai an yi akan gaskiya ma nake amma alu suna da wuya ka ya ce ka hanyar da muke an yaku gaskiya ce saboda yana da yaƙini ba shi da shakka a cikin zuciya shi dangane da wannan aqidar da yake yi wal auha sannan kuma da rudu wani lokaci za ga mutum ya shiga cikin rudu ya rudi ya kasa gane gaskiya ya kasa gane ƙarya sai ka ji ya ce ka yana al'amarin mu musamman ina ne ma gaskiyar take kawai dai Allah shiryar da mu a'a babu zancen buga ne wa gaskiya Allah shiryar da ku kawai ka taka nemo gaskiya ka bi in ka tayi wani Allah ba ka ce ba ganowa ce ba kai ba saboda Allah ya turo manzo manzo ya bayyana koyi ya rage naka yanzu ka je ka ji miye manzon ya ce dan ka bi malam yace kuma wa wasawisi shaytan aqidar ahlus sunna wanda yake da ita ya nisanta daga waswasin shaytani in kana da aqidar ahlus sunna kuma aƙidar ta zamna a zuciyarka ƙaryar shaidan ta sha ƙarya ya sa maka wasu wasi kullum kana na a tabbata akan aƙidarka sai dai kawai in ka gani wasu sun sabka daga hanya sai ka gyaɗa kai saboda kai kullum a tabbata kake shi kanshi shaidan in ba yanda zai yi da kai kuma ya ce qarirul ain shi wanda yake da aqidan ahlus sunna jama'a zaka gani yana da sanyin ido cikin aƙidar shi ana cewa sanyin idanuwa kamar wata ibara ce da take nuna nutsuwa dangane da wani abu sai a ce a wannan abin shine sanyi idan na yaro yana da mutum yana da ɗa yaro ɗan ƙarami sai ce wannan ɗawa shi wannan ɗan nawa shine sanyi idan na ma'ana shine abin da yake ba shi nutsuwa to wanda yake da aqidan ahlus sunna qaribul ayn yana da sanyi idanu dangane da wannan aqidar tashi me yasa zai samu duka wa'annan abubuwan da malam ya zano yace li annahu sa'irun ala hadihin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi saboda shi yana gudanar da addinin shi ne akan shiryarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi kamar yadda muka yi baya magana baya shine masdarut talaqqi nasu shine qala Allah qala rasul sannan yace wa man tabi'ahum min al-a'immatil a'lam sannan kuma da wa'inda suka biyo bayan su daga cikin manya-manyan malamai gwaraza su ne salafus salih kenan a kullum shi ahalus sunna a nitse yake shi kuma wanda ba ahalus sunna ba in ya ji aqidan ahalus sunna sai ya ji zuciyar shi ta gamsar da shi cewa lalle wannan abin gaskiya ne to kuma Allah mishi tawfiki da shari'a sai ya bi in kuma Allah ya mishi tawfiki da shari'a ba sai ya yi kwana sai ya ce amma dai kyale su kawai daga baya suka zo Allah madaukakin sarki ya datar da mu a nan ya kamata mu tsaya saboda lokaci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh